أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara durmu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 16 ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ɗaya ga watan tara dubu biyu da ashirin da uku Allah muna mafaka a sati mai wuce muna cikin suratul azab mun tsaya ƙarshen ayata 68 yau insha Allah za mu tashi aya ta 69 kayan akwai tambayoyi guda uku ta farko yana tambaya cewa bace ce e zananta bai sauka ƙasa bakin shi ƙwabrinta ne kuma amma ta sa sosai to shi dai asali ba magana ƙwabri ba alƙadamu aura ta kawo al'aura ce kuma yaushe ba ai ku gane kullum mata ita sutura ta ɗiyamace ba ne a sallah ba ai take sutura yaushe ta zamto musulma an mai kulawa da sallah a ce zanen ki bai bakin kwabri kaga nan ma bar hanya kuma matsala ke kowa ina inda za a huta bai wa a huta da zane bakin kwabri to ita kuma sallah ko a gida ne sai an sarki ko mu gida yana kowane ne ba tsaya gaban Allah a cikin sallah da wani abu cikin al'awar abu ne to cewa an sa sosai shi daga cikin abin da ake cewa na sutura ba a san abin zai suranta gaskiyar magana wannan zuba za mu ce ba sallah ba ganin are da safa ba ga hatar amma ba hata kaɗai wace ba hatta siffa ba su a gani gaskiyar magana ke yi ƙoƙarin kun isa gari samu zane isasshe haka sabon a saki ƙarfin ma ba hijabin wancan babba dole a rihe kawa gaskiya ba kuli kaɗai ba wajibi ki rihe kawa in ba haka gaskiya sallar ta za su shiga matsala wani a rihe sai wannan shi ya cewa magidanci ne da da wadata yana kawo gas da ababen da rayuwa na zamani yanzu kuma rayuwa ta canza sai ice yake kawowa kuma abin da yake kawa da na morewa yanzu babu su to na san ko ita ko gida ta tada mai hankali a yau na ganin ba tambaya ba ce ma yawa da iya sako a ba ta haƙuri ne ba mata nasiya shi allah subhanahu wa ta'ala abin da yake cewa masu imani da yunfik du sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq ma ataahu allah لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عذر بسرعة Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa mai hali mai wadata ya ce da yanar halin na mai wadata wanda kuma Allah mata abin babu da canji Allah ce ba da abin da Allah ba shi gurgurin kanin shi Allah bai tsora marai abin da ya shi alƙawarin Allah magidanci Allah ce Allah ce zai sanya wadata bayan kunci ki haƙuri Allah hori da da wadata aka baki yanzu babu yake haƙuri kuma jarabawa ce haka rayuwa take da yau da yau ya haka take na hata ta ce haƙuri kuma sauran mata ta kuma ɗora ma da yawa mata ba sa ganawa da yawa wallahi mata suke kai maza gidan kasu wallahi da yawa kana ga mafi yawa mata ne su ɗora ko aiki a kore shi da aiki su ɗora mashi abin da ya ƙarfi shi shi kuma ganin iya santa ko yashin yau da kata mai bore sai ya ɗauko kan jama'a da bata idan ka kashewa iya tasarrufi a gidan shi abin da ya ƙarfi shi don kasuwa ce jarin ya ƙare da abin da ke ba da shi bai samu a wurin aiki ne ga kuɗi ba nashi ba iya ganin su kuma ga gida da matsala don ya biya wata bukata ya ɗauko ƙarshe a waye gari aikin an kore shi ko jarin ya kare kusa gano kuma kuma ga tana kuga kuma tana jaji tana kai mai wajen gidan kaso wallahi haka ne kenan ku yi hakuri kai yi kokarin ciyar da abin Allah ya halin eh da wadata bai dace ka iya nan da cikin kurci Allah maka umarni bil imani ka ba da daidai gurgurdan wadata haka Allah kuma ba da daidai kare da abin da kake ka kuma ta ku yi hakuri ka dora wa wayan gida wayan gidan ku abin da kake so za ba gari kowa cikin matsala Allah shi ne kan sai mai magana cewa da ake magana yanzu addu'a da umarni da azumi kan wani hali da yake ciki a ƙasa to wannan ina ga ba magana mu bace ba ganin magana ce ta ɗan koli daga can koli ne aka ce aiko ba mu muka ce aiko ko ba ka tambaye daga zane ko ya ka tambaye masu cewa aiko me dalilin su an san al'unutu yan uwa dukkan abin da ya shahi al'umma na tashin hankali tsoron wata barazana babu da shi a al'unutu shara ta halatta babu wani shuba babu wani matsala halatta kunutu cikin duk sallah ta dace amma ba taro kan taron iri ba zai taro al'unutu wannan ba suna zama babu shi a suna taron al'unutu wanda ya yi gama inda ya samu shi babu shi a suna in ta kama ko ina a yi masallacin ko goma ne ko ishirin ne in ta kama a yi ba hana musabi ne da ba wani matsala a kai amma matsalar da ake magana cewa a yi taron kunutu shi ne wanda musulun zai suna ba wannan shi ne wata magana Allah ta yi sun da rana
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا Allah ya kira masu imani na kashe daga wani hali mummunan hali na banu isra'il yadda suka ga cutar da manzon shi ku masu imani kan ku cutar da manzon ku nan kashe ne ga masu kama gangaru na suka da dai aibantawa ga nan sallallahu alaihi wasallam ku yi hankali da wannan nan masala ce wadda annabi Musa alaihi salam abin da sananne Allah ke buga misali da shi kamar wanda suka cutar da Musa fa bara'ahu Allah mimma qalu Allah ya kubutar da Musa akan abin da suke faɗa nan ɗan wa ruwa ce ta inganta ta cikin sayar bukari ka ruwaya ba wani matsala kan ingancin ruwaya annan sallar sun kibar labarin abin da ya wakana annan musa alaihi salam a cikin banu isra'il su suna da al'adarsu wanka tare ake zur ake wanka da sana da zama a tole yanzu a tole ya fi sun gurin wanka ba magana ka sa ka hanka ba ya kamar kai ba kawai ne ma zur suke wankan su fi sun fi laka suke wannan ba a wajen batuli zama ba na magana bace to haka suke wankan su zur annan musa alaihi salam abin wani iya damu shi bai shi kullum a cikin bai su a cikin jama'a ba cikin shi iya shi da bai su a cikin shi ya saka musu suna da suke ta su ba su gawa ka bace shi manzon manzon Allah ne kuma sutura ce yake su sai suke ake gulma ana kuskus ta Musa wannan ba ba abin da yasa Musa ke koyo yake masa yake ba su a cikin shi yake ba su koyo cikin shi kurin yana da ko baiwa kudura ne kudura iya da baiwa ko iya da wani fara iya da matsala cikin shi shi sa ki koya ba su a cikin shi to lalle wani abu ne a wajensu aibu ne babba da annabin Allah ce yana da wannan baiwa ko abu ne aibu ne to amma Allah subhanahu wata'ala ya so ya bayyana da abin ba haka bane Musa alaihi salam sai Allah ya wani shiri wanda Musa ba haka bai shi ya so bai so ba ba da dambe Musa alaihi salam yana wanka ya dora kashi sama dutse sai kudin dutse ya kudin da dutse da ya amma kudin wani musa dutse ya tafiya haka wani bukari duka musa ya tashi ya bin dutse dutse kayana kayana kayana iya bin dutse ya zo mutu kuma suna zaune a gehe bai gansu ba ya zo ya fita gaban su ya wuce iya bin kayan shi kowa ya ga musa ya cikin shi lafiyar lau bai da aibu ko ɗaya cikin shi ya samu dutse yake bugun shi da sanda manzo da sake bada cewa wani dutsen har sai da ya gurbi saboda bugun da Musa wannan ruwa ta inganta mar bukhari ka wannan ruwa kenan wannan wani abu ne da ya wakana don suna kana mas'ala ta wanka zur to ko a shari'an abin da ake magana cikin mutane ne aka hana kai wanka zur da kuma ka kawo da awa abin da ake ma ya kasa dan wajen singile ta wuce ko ka da kai wanka abada Allah akwai kana mai haka ban Imam Bukhari babu musamman ya kana ruwaya ta halitta wanka zai inda ake hana wanka zai cikin jama'a amma kai da ban dakin ka take sangala babu jama'a kenan annabi Musa alaihi salam ga abin da ya wakana kuma Allah ya kubutar da shi sun ga ba haka bane lahiyi mutune kurin kumiya ce ta sutura sa annabi ta da وكان عند الله وجيها كما موسى عليه السلام فرن ينا ده كسكا ما ينا درجه ولا ما تكبا
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
نعم اعوذ بالله يا ايها الذين امنوا نقوم نما دي كira الله سبحانه وتعالى كيوا مس ايماني ya yi wallazi na aminta ƙurra ya kuma su imani ku ji tsoron Allah kuma wa ƙulu ƙaunar sajida don za ku yi magana ku yi magana sak wadda babu wani shubaha babu wani kwana kanta na da mutum da ko a cikin hira saka kalmar mai shubaha mai baki biyu mai matsala alheri da ya kalmar da ke ba ta shuba sak nan duk ana kama wannan kalam mustaqim kalma mai daidaita kalmar shari'a tana cewa ba kalmar shari'a cewa ba amma ana nan kira ne kun za ku yi magana wanda take daidaitata magana tsar wadda babu kwana cikin tafiyar ba za a gane ma'anarta wadda babu wani shubu hakan ta an ce babbar kalma kyakkyawa shi ne kalmar la ilaha illallah to yin haka hatta wajen magana ka kyautata magana ka ce yusulih da kuma amalakun Allah ya يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما yusulih da kuma amalakun wa yaghfir lakum dhunubakum yin haka Allah zai gyara muku ayyukanku kenan kai ma kana kyakkyawar kalma wadda ba shubha cikin ta kai ma yin haka Allah zai daidaita ka akan aiki na kwarai wanda ba shubha kan shi kuma wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku kurakuranku ومن يطيع الله ورسوله دون wanda ya da'a ga manzon shi nan akwai umarni na Allah kalma kyakkyawa magana daidai alƙawarin Allah ne in dai kai da'a ga manzon shi to wannan samun a same ka kan wannan katari na da'a ga Allah ga manzon shi to duk wanda ya haka faqad faza fawzan azima ya rabota rabota mai girma ba wannan wanda ya kai da'a ga Allah ga manzon shi Allah tabbatar da muka da'a gare
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
نعم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وانا آية تنا بام لاباري فرقو الأمر الله سبحانه وتعالى bayan halittar adam akwai mas'ala ta dora ta kalufa ma'ana dora yauni na ibada a do a baka doka kai a baka lada da ki amma hukuma kanshi shine babbar ana magana amana kin amana ta baka duba da doka a baka umarni nayi da bari iya daga cikin amana wanda duk aka azuru amana suna da yawan gaske to wannan amana da Allah kahin aba adam irin yauni da aka ɗora ma ɗan adam na umarni farilla ka yi kaza da hukuma da lada a baka lada a baka zini irin wannan al'amari Allah ya bujarawa sama aka bujirar ma sama aka bujirar ƙasa ma'ana zai mai bujararwa ga wani al'amari wanda za a ba ku umarni dokoki daga Allah ku ɗoka a ba ku lada a ba ku sakamako ku ƙi kuma da hukuma wannan dokoki da aka ba ku gashi nan za ku ɗoka da wata sakamako ko wata hukuma haka aka ma sama haka aka ma ƙasa na tafi a bayan an yamin na hawa shi faka da mina nan ba mun ƙi ba mai bane ba kiran suka kasa ɗokan yaunin wannan amana da aka gwada musu nan ba abin da mana umar dole ku yi ba Allah ba su dama na zaɓi ne kun yi ga ba kaza kun doka dukansu sama da ƙasa suka kasa shi ne kin ɗaukar wannan yauni na amana wa shafaka na minan suka ji tsoron kan su kasa sai da kai nan sun ji tsoron kasa cika wannan amana samu hukuma daga Allah an gabatarwa da sama haka ƙasa haka duwatsu duka wannan da sama da ƙasa da dole gaba da fa abin da annabi na wasu fakan na suka ki yanzu ke su doka ba suka ji tsoron dokan wannan amana wa mala insan shi mutum dodo uban doka eh doka na haka Allah ya kaddara duk da asali Adam ne alaihi salam dan mu zuriye shi ne haka Allah ka kaddara malaiku wa'annan ba su kurin an halitta shi ne kurin akan da Allah ba sun zama Allah ba ba ruwan zama Allah mala'iku ba ruwan sama Allah ko su ba saboda Allah ne ta tsafura muni aka ba wannan dama haka hata da dabbobi ba sama Allah ba sama ba sama Allah muni da aljannu aka ba wannan na magana umarni kai ko kakkai da hukuma sauransu aka maka ikhtiyar aka maka zabi to adam za mu ce ɗan adam ya ɗauki wannan amana to duk da ya ɗauka innahu kana zaluman jahula mutum ɗabi'ar ɗan adam yana mai zalunta kanshi kuma da jahiltar ƙarshen wannan yawan da loka ya yi jahilci mai zai biyo baya ko cewa ɗan adam da yawa wannan amana yakan kasa ɗaukar ta kan zalimcin kanshi kuma da jahilta abin zai biyo baya an ce hatta ko mutum ya san kaza laifi ne yin taka dokar Allah jahilci ne imma jahiltar laifin ko jahiltar uba Allah kisa ta Yusuf ta ishe mu misali kan wannan na roƙon Allah la tasrif annaka da hunan subri wa kullu jahilin ya ka Allah in baka canza mu ga juya mun wannan sharrin na mata ba a suba ne hin zan ka kata yace wa kullu jahilin zan da cikin jahilai Yusuf bai san ma hada nan zana ka ba jahilin bane ba amma yin ka shiga cikin wani jahilci wannan asali dai iya karantar da mu daga nan kenan asalin mu muke da amana daga Allah Allah dora ma dan adam wannan cika wannan amana kuma kin ba da wannan amana kin cika wannan abubuwan nan Allah zalunta kanka ne kuma da jahiltar abin da zai biyo baya to me Allah ya kana ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
dan uwa wannan ya sa gama cewa abinda Allah ya kaddara ga abin zai biyo baya ke shi da muke da wata halitta ce mu mutane wanda muke da wata amana a kan amma babbar amana ta Allah duk da ta Allah ce babba amma Allah ya girmama hadarin amana ko tsakanin bayi Allah ya kabar hukuma ga maciyin amana ko amana ce ta dan uwanka ba ta adam ba ta Allah ma ta tsakanin tsakanin sam da ake ba labari shi ke cewa ta hilin kiyama a wajen siradi turo da amana ta wurin Allah sara za a kawo amana da zumunta a gehi biyu jambatai sirat wanda cewa duk maciyin amana bai huce lahiya wannan shine magana magana ke ba labarin hadarin maciyin amana ta dan adam yace za a zo da wani bawa cikin ruwa ta tafi ta haka cikin sai ta girwa ta yi albaniya na koyon bugan ta inganta ne ta tabbata yake ba labarin cewa za a zo da wata amana da kaci a duniya ko ta mace ce Allah zai suranta wannan amana da yadda a radda ka ci ta ta kuɗi ce ta wani kaya ce ta mota ce ta in mine ne ka ci an baka amana ka ci Allah zai suranta wannan amana a yadda ka ɗauke ta. A sa ta a kai ta can ƙasar jihannama ƙasar wuta. Allah zai sa a zo da maciyin amana. Na mace za a yi ƙasa da shi cikin jihannama. Allah zai mai tambaya, ina amana wani da kaci? Kawo ta. Sai ta yaran, wani abu ne a duniya. duniya ta wuce na babu abu ya lalace kuma an ce in kawo ina yaki babu ya ga can ba su sefa ba dolar ba mota ba inji ya ga a duniya sai su babu sunu Allah sai halittu wannan aman da shi a can kasa wuta Allah ya bar umarni ku yi kasa da shi za a yi kasa da shi can danda a gwada mai ta ci ɗauko ta zai ɗauko nan amana a gadon bayan shi za a yi sama shu iya zauwa ƙarshe wajen fitowa ya ta tullube ya ta koma ya ce koma koma manzana ce haka za a rika wa maciyin amana a cikin wuta inwa duniya ba zama babu amana ba abin zai babu amana sai ke muhimmanci duk rayuwa ne babu amana to bata yi wa in ka ɗauka a mu'amala ta ta kasuwa dole ne da amana iya wani zai ɗauka babanka ne ɗan uwanka ne abokinka ne dukiya mai yawa ga tana shi dai bai sai ta dole ya ba wani amana ta kulawa da ita kai ka samu shi ya samu in aiki na hukuma amana aka baka ta dukiyar jama'a iya wani kuɗi ne ko ba kuɗi ba za baka wani kulawa da wani abu mai muhimmanci to amma a nan ne wani zai ga wai shi don san kai da mantawa da haɗarin amana sai ya ci amana wai don kanshi imma kuɗin ne dabara ya juyo ɓangaren shi in na gwamnati ne ina abokin zaman ne zai juya ta hikima ya ci amana to la baka ci banza ba duk mai tsamana ci banza ba ci banza ba a nan duniya abin da ke gudu mutane balle abin zamani akwai shari'a za a je kuma da aboka zai tsaye a ba shi kudi a kare ka ka ci kudin banza kana kaci banza ka tsare ko na aboki ko na gwamnati nawa suke yi shi kenan a tsare ko kasan zai kaɗan ko kudin ma ce bai ci ba ko a ce a kan hujja ba hujja har sai za a kama shi a sake shi ta mashi allah sani kai ne kai da kanka kai da kanka ne za ka tara a banza wani ya more kai ka je ka shaka shi ba kai ba ba da haka Allah ce ya shirya haka ya ba dan adam wannan umarni na magana dokoki li yu'adibu Allahu al-munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat Allah dan ya azabtar da munafiki munafikai maza da mata a gane kirin masu da mushrikai maza da mushrikai mata kenan da wanda yake kawo wurin gangariya da ma mai koyewa munafiki duka Allah zai musu azaba dan ba su cika ba ba su dauki ba amanar da Allah ya ba su akan mutane ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات كم الله زي امشي توبه ya gawartawa masu imani maza da mata su waye ke wanda suka bi dokokin na Allah ko sai dai suna tuba ga Allah suna neman gawara a wajen Allah subhanahu wataala wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya kasance Allah mai gafara ne ga bayan shi kuma mai jin kai ne shi Allah ta ghafurur rahim kun ga mamancin Allah ghafur lahin da kai kai lahi wanda kamata amma hukuma amma hukuma imma duniya ma lahira Allah shi ke kama abin da suke yi kai da yi da cin rauta ma an rike kamar ba taɓa yi ba ba zai iya ta wuta ta jiwo ma gaba da a ta wuta ta jiwo ma gaba da tuba ta goge duk abin da ka yi ta ka tuba kudu an ƙare an wanke an ƙare kamar ba taɓa yi ba Allah ya rike to wannan Allah wannan kadai amma wata abu ba kama ka dalili ba to shi Allah kuma rahim ne kayi lahi kayi shigantaka kayi zina ka sha giya kayi kaza kayi kaza lahi ne mai yawa ana kashi gaba Allah ta ba kashi gaba kuma ne ka tuba Allah duk lahi da kai gaba ɗaya shekara nawa ne ya goge kuma sa gidan aljanna ta Allah ya yi maka kuma kuma shiganka shi ne Allah kaɗai ke haka ya yi maka lahi da kama lahi ba kuma sa ka cikin ramashi shi ne Allah al-ghafur kuma rahim ya gafarta maka kuma ya ji kanka Allah gafarta mana kuma ya ji kanmu Allah ci gaba
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير
بسم الله الرحمن الرحيم نعم زعما شكا شوتا سبع سبع an san ta shahara dari da sadanne ya shahara da malakata saba ta annabi suleiman wanda ya shahara da sunan bilkis saba daula ce babba cikin dauloli da aka yi wanda kun balkis masu suleiman da yara ma ta zama to jagorar wannan daula a yanzu saba tana nan amina cikin yaman a cikin jihar ma'arin ta yaman ta kilo 60 ko 70 da daga sana'a yau ma tana nan wurin iya nan wurin tarihin da aka yi wannan daula wadda da san labarin suleiman da hudu-hudu da ya je iya yawo ya gano wata babbar daula kuma mace ce take mulkin wannan daula duk da ya jima bai zo ba ana alƙawarin za a mai hukuma to amma iya zauwa ya ga babban abu ya ce na zo maka daga saba kuma labari mai girma ya samu mace ce na samu mace take mulkin amma matsala suna bautar wani allah sun bar allah a takaice dai ya ka labarin da da ya kusa ce doguwa an gani suratul namal bayani ya zo ne da ta zo da na gashi ma cikin saba ta zo karshe dai aiki akai a kawo wani baiwar Allah ta musulun ta mai kauya ga Suleiman ta mai kauya wannan daula ita ce da ake kira saba garin iya nan har yanzu na saba zamu da barin saba da abin da ya kana su cikin insha Allah alhamdulillah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wala alhamdu fil akhirah huwa al-hakim al-khabir Allah mai girma da buwaya yana yaban kanshi da kanshi yana tabbatar da yabo gare shi godiya ta tabbata ga Allah don shi Allah na magana godiya Allah haƙƙi ne gare shi cancanta yi ba na ga ba ba ne ya kamata ba ne ka bai wata kara Allah haƙƙin godiya gare shi akan mu illa butulu wanda ya fitarce ma Allah cancanta yayi a gode mishi ba wani na ma Allah kara ne ma na ga mishi kaza Allah haƙƙin haƙƙin godiya akan mu gare shi ya da haƙƙi akan mu na godiya godiya ta tabbata ga Allah wanda shine lahu ma fi samawati wa ma fil ard shi ke da duk abin da ke cikin sammai da ƙasai nashi ne mulkan wa khalaqan wa abidin kullum lillah duk abin da sama gaba daya halittar Allah ne Allah ke tasarrufi da shi kun bawa ne Allah ba wani mutar da cikin wannan komai ne abin da cikin sammai da ƙasai Allah godiya ta tabbata gare shi lahira mana duniyar lahira ina duniya yake haƙƙi a yabe shi haka nan lahira wa huwa al-hakimul khabir Allah shi ne mai tsari mai hikima da abin da Allah shi ne shi mai kyawu ya aje komai a wurin shi kuma Allah habir Allah ƙwararre ne gwani ne Allah mata alhabir ba za ta ba labari alhabir ƙwararre wanda ya san komai cike da waje muni laraba su ce wani habir mana ake expert expert da ta laraba su habir da ta laraba expert expert ya baka wanda ya samu cike da waje ma'ana ya san komi suke da wata Allah yake ce ma ya'lam ma yaliju fil ard ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur
ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha وما ينزل من السماء وما يعرج فيها الله الخبير الحكيم الخبير يا سم duk abin da ke shiga cikin ƙasa ko ma ne haka ya san abin da ke hutawa daga cikin wa ma yanzu minan sama kuma ya san duk abin da ke sabkowa daga sama wa ma ya auri fiya haka ya san abin da ke hawa sama babu wani abu da yake wajen kulawa ko ilimin Allah sama da ƙasa da kai da kawansu ta tarifinsu duk abin da gani Allah ya sani shi kuma shi tsara kayan shi wa huwar rahimu da gafu Allah shi ne mai jin kai gabayin shi kuma mai gafara da su Allah ce gaba وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نعم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة kawarai butulu suka ce ai sam babu wata kiyama babu kurin iranci kurin babu ita haka suka ce sai allah ci kul bala wa rabbi allah ba mazan shi umarni cewa ka gaya musu bala tabbas akwai abin suke turewa wani babu shi akwai shi wa rabbi Allah ya ce nan iya ci muri uku a Qur'ani babu nan babu nan hudin shi inda Allah ya manzan shi rantsuwa da shi akan kiyama Allah ya umarni ka rantsi kul bala wa rabbi ce musu eh akwai ta kuma na rantsi da ubangiji na cikin Yunus wasu tambayu na ka haƙun hu
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين
Allah ce wasu tambayunak a haƙun hu suna tambaye ka wata wannan kiyama gaskiya ce wata cin wai gaskiya ce a haƙun hu wani iya bata fasara iya kun iya ce kun haka yake alawata ƙura'in Allah ce kuli iya ka ce musu iya kuma warabbi na rantse da ubangiji na tabbas in akwai ta za ta zo tabbas innahu alhaq wannan kiyama tabbas gaskiya ce wa ma antum bi mujizin ku kuma ba ku gagara Allah da ka saka ku abin da su zai cikin tagabun za'amal ladina kafaru Allah yub'asu qul bala زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي
لتبعثن قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير نعم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا Allah ce kawurai suna riyawa suna faɗi wai Allah yi ba su bai wa sam a sada su lan yi ba su babu kiyama kurin kurin suna kore ta ne kurin amma abin kamar ta ɗan fusi abin ɗan fusi ba bai kun bai wa lan yi ba su to Allah ce kulu bala wa rabbi ce musu bala wani abin suke turewa tabbas akwai shi kuma ka rantse da ubangijinka na rantse da ubangijina la tub'athunna tabbas za a kado ku bayan mutuwa shikenan a kuma tunabbun nabi ma amitu ba ta shikare bane ba a matsalai inda mutuwa ta tashi a tada ku kuma a kawo sakamakon duk abin da ku shirka a duniya za a kawo a yi bayani kan shi sai sai na ake cewa lau anna idza mitna turkna da kana mautu rahatan bi kulli hayy walakin idza mitna bu'ithna wa ba'da za musa ala kulli shay yace ina maka mutu an kare shi kenan mutu a hutu da hutu ba tore mutu a hutu ce ina maka mutu kiyar ba za a yi ita matsalar ta zo mu za a yi bayan ta dawa duk abin da muka shibka sai an da mu shi shine matsalar kenan abin sai turwa tabbas Allah ce wa zalika ala Allah yasi ko wani abu ne a wajen Allah abu ne da sauki a tada ku ba mu zo mun sa shine nan kenan Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a ka wurin ka ce ai kiyama ba za ta zo ba san babu ita qul bala wa rabbi ce na rantsa da ubangiji na da ta'tiyannakum tabbas wannan kiyama za ta zo wanda ta ta ayatu min ghairi Allah masanin ghairi ya san duk abin da yake fake yake boye la ya'zubu anhu misqala dharratin fi samawati wala fil ard ba abin da yake boyuwa ga Allah babu wani abu la ya'zubu anhu mana babu wani abu da zai faku wanda ya fita daga cikin kulawa ko sanin Allah kuma wani abin da yake misqala dharratin ko tamtin zarra ko a sama ko a ƙasa babu wani abu zai ɓoye ma Allah Allah shi ne mahalicin bayi ƙasan halin na adam wannan masala da magana ana magana zarra zarra zarra asali wata halitta ce aka ce yan amince da cikin kiyashi ita dai halitta ce karama wanda da ɗan adam yana ganin cikin karamar halitta to ɗan adam kamar da yawa kada zan kace to ai zarra a akwai abin da ya yi ta to don allah ya ɗauki yi maka wani ma in ma wani abin da ce ma zarra allah iya kawo misalin kaɗan ba da ma shi da kamar da ɗan ba a a misali allah misali da zarra ya misali da ƙirƙimir na dabino misali na ta ƙirƙimir na dakata fatin ɗayan wannan wannan ɗan gani da yake take wani da biyu ya tsaga ko wannan ana ba da misali da wannan tsaga ta da biyu na dakata wannan dakata na kwallon a a a a wannan a wannan a a dakata wannan fatil fatil ko na tsakiyar na ganyen na kir a kowace da ɗan ɗan ƙasa da dabino ya alƙuwa kaɗan ya alƙuwa kaɗan ki ta ketamir tunan zai abin da cikin mai yabar misali a dabino ne da ketamir da fatal da tsaga wannan abin da kin tsaga wannan na da ƙoƙo da kowace dabino to misalin kaɗan ne gurin zarra shi ma misalin ba shi ba ba ba akwai wani ƙasa da shi yanzu na da mai gano a akwai ƙasa da kitimir da naƙir da fatilikin duk akwai ƙasar su ƙarfi an samu atom kai shi ma an ci gaba da kawai electoral electoral ya yi atom ko ya yi atom kananta ko a silma abu kenan nan allah ya da ya ce maka wannan zarra ba abin da ke da ilimin allah zarra a sama ko ƙasa to sai ta yi maka wala asa garin min zalik ku ta binciken ku in ma kasa electron ma me ku samu Allah ce kasa da wannan kin babu wani abu da yake kasa ko makarantar shi haka wala aka bar kuma kenan kadan ko da yawa babu wani abu da yake kasa ilimi ko ne ne Allah ya san da shi a takaice gurin ba abin da yake koyuwa ga Allah ba abin da za a yi Allah bai sani ba kuma shi ke tafiyar da komai ko khaliqul shay'in wa la shay'in wakil shine khaliqul shay'in kuma bi kulli shay'in alim ya halicci komi shine wakilin kayan shi kuma masani ne kan dukkan halittun shi wannan shi wannan mai imani kenan iya da shi a cikin jigon imani lahiyayye an bai sa rawarawa imani da kadara duk mai kadara ya san ba wani abu da yake zan wa Allah bai shirya ba ba mu Allah ba ta ba mu Allah ba ta amma Allah garaje ba haka yaso ba a'a haka shi shi ake jigon auren kai imani da kadara kai mu imani damar da yawa kana kada baki naka goce yi nan yi nan yi bugara in abu ya rito damar dole ya zo ma wannan an kare ya zo dole ba abin za ka yi kauce mishi ba abin da yake tahiya Allah ya tsara ba ce ijibon imani da kadara kenan ya bambancin a ce mai imani da kahuri shi kahuri bai imani da kadara damar da zai dora makan shi kasa dauka sai ga hauka ce ko tension kin zaka shi kin za a rika bai da imani da wani abin ko bai dauka shi bai ya shi bai dauka mana imani Allah haka Allah ka tara kun bai hana kuma ka nemi kun warwara wajen Allah sai maza ki ban labarin cewa mai imani ce kullu khair shi mai imani take shi alheri ne sai na sabo khairu saka fa kana khairu wa sabo darra sabar fa kana khairu wannan mace abun mamaki ajibal arbun ajibal alamul mu'min abun ban burgewa mamaki alamul mu'mini ce shi alamar kullu dukkan shi alheri mai imani kullun cikin alheri yake in zama alkhairin sai godiya ga Allah Allah ya zama ya tsara mishi in za matsala ma ya haƙuri wani haƙurin da ƙadara take nan kuma shi ma Allah bai sakamakon abin da ka samu kira mai imani bai shiga matsala irin ta kawo shi ku imani ka yi imani da abin da ya bukata haka Allah ƙadara ko kuma zai ka rungumu nan ƙadara kuma ya kamata ka yi in musiba ce ka yi Allah bukata su cikin ta wani abin da ka nemi kamacin shi wani kuma koma ga Allah kuma amma dai wani abin da ya wakana ya riga ya wakana sautarwa tafatattan matsalar kiban labarin cewa المؤمن القوي خير وحب إلى من المؤمن الضعيف توفي كل خير انسى لما فوق ولا تعجز فانا سبق شيء لا تقول كذا لا كان كذا ولكن ولكن كن قدر الله ما شاء الله فعل ما ندير روايه من ذلك بل بالin cewa mai imani mummuni mai kazar kazar alamun qawi mummuni mai kazar kazar ba rago ba solo biyu rago kan mai kazar kazar ce Allah ya yi san shi kuma ya yi alkhairi Allah zai kuma ya yi alkhairi akan mummuni rago mai sarewa annabi ce irsa alama fawq la ta'jab kullun ka nemi alkhairi kaka sare yace ko ka samu cikas a hanya ka samu tsakan jama'a ka samu cikas kaka ce shikenan a ce haka Allah ya kaddara kuma abinda Allah so shine wakana ka cika wannan neman alkhairi kaka sare ba san saro a rayuwa ba san saro daga an wadda yawa mutane saro mutum zuciya take bai da mutum baya kaka mutum zuciya annan bai ba koma nan hanyar tana da yawa ko ina Allah ya fata da shi kace dole yana dole yana a ko ina Allah ya da buɗe shi bawa ya nan ba samu ba ya can ka samu in wani abin bai baka ba bayan balle ba ba ba irin wani elakon ba irin su suke da matsala wannan mai yi samari ya je bai bai baka bai samu ba ya buga ɗaya biyu iyawa har waki amat iyawa duk shi iyawa iyawa iyawa me aka ce wani bangare dai na wani su bai suke cewa wani abu da ya daban wanda shi kika da shi amma yana ilimi wa amma wannan abin yana san baka shi ke ta tarhe kuma shan shayi su ne shan shayi yanzu a wani ihu su ne yan aba-aba ya yi wa gari shi ya kare ya yi bala'i kawai neman a yi bala'i ba kuri shi kawai a saka bada idan ba komi kushe bala'i bai ke ba kowai a saka bada amma eh a nan ne baka kuma wani bangare da mamu ko ka koma in ma ka yi baka samu ba a na gwamnatin ka koma kan dari kan zalibar mu na san kama kuma misali a nan ɗaya na duniya ɗaya a nan wanda na san da shi akwai wani zaune muka taso da shi na san su mutum biyu wallahi shi ɗayan baka ne ta nema ya buga ya buga ta wallahi na samu sai dai sau biyar sau biyar wanda zai ba amma lanzu ya zama kajir kuma aka ci ne kuma ya sa sama abin da ake nema samu niyya ce niyya shi daya birebe yiye ka san birebe ce zai fita duk wallahi ina zama na zama na malaysia wallahi ina zama na malaysia kai awa ta muna cikin yara muna yara ina muna malaysia ka ga bireben ina zama na malaysia ya zama na malaysia wallahi ya buga nan ya buga nan ai ba birebe ba yanzu kadir ayan ne kuma sun sabin ne niyya ce mai kudin duniya a da bilgate ko wani labarin shi jami'a kasa ba buga ya buga kasa ya kasa ya kartushe ya dawo amma yadda wani bangare bai wani allaba shi bangaren wani abin kwamfuta ga shi za a duniya ce masu ɗin duniya na haka kullum zan ba a san mutu zuciya in nan bai ba ko mana Allah bai maka wahayi bai ce kawai na kundu sani ba kai da kai buga Allah maka sani ba da kawai ya ta kai wayinka dole ya kasa ba ko ya kasa metris ko ka samu da sauran a kowa na shi nan gabi gabi gabi ba da ke nan kanan Allah baka ka sani amma ɗanwa a takaice ba a san mutu zuciya ko a san mutu zuciya kenan muna kan kenan Allah shi ne maka ce masanin gaibu kenan ba abin da kyauta Allah ya shirya komi ƙarami da babu koma mai Allah ya sani kuma kuma ce duk wanda ya jero la ya azuba anhu mithqalu dharratin fi samawati wala fil ardi babu da ke fitowa daga cikin ilimin Allah ko tamcin zarra a sama ne a kasai ne a kasai a sama ne yace wala akbar min zalim kasa da haka zarrakin wala akbar min zalim wala akbar ko sama da zarrakin illa fi kitabin mubin ko menene iya nan programme cikin mahfuz Allah ya programme ko ko fasil abin zawa ce yake annabi ba labarin cewa Allah subhanahu wataala ya halitti makadir al-khalq ruwa cikin sai musulun kayan halittar sama da ƙasa kayan a yi su Allah ya rubuta makadir halittar da shekara dubu hamsin dubu hamsin ya yi programman komi duk abin da zai wa kanan san shi duk abin da zai zo ya programman kanin shi za a yi kaza za a yi kaza wannan kaza a tashi magana magana addu'a ba da ke na cikin akwai wani kaza zai same shi matsala amma dalilin addu'a kuma za a mai kaza eh duka fa sun rage baya kaza zai same shi amma dalilin kaza kaza kuma zai samu kaza ai kaza kuma duka dalilin addu'a Allah sai goge zai addu'a Allah san komi gobe kuma ka dauka wai shi magana har yau wani darba fuzuwa mutum shi ne ilimin Allah a a Allah ya wuce ne daga wasu tsammanin kamar ilimin Allah gaba da ilimin mafi shi ilimin Allah Allah ya fi ilimin mafi wannan wani abu ne da ya shafi mu Allah ya rubuta yau kitab daban aka yi programas a wani wuri daban Allah shi ne masanin komi Allah abin da yake rubutan sai canza wani abu da yake so kayan shi ne ya mulla ma shi wasu mutane ko wanda umar kitab al'iya gogewa abin da so ya tabbatar da wani abu mazana ke cewa la yadda du'a la yadda kaza illa du'a annabi ke ba abin da ke mai da kaza ya addu'a ke suna fa'ida suna da addu'a komai cikin ilimin Allah komai Allah kadar ko su ya programa komai ya san da komai ke da haka daga labari kai labari annaba kaza duk labarin kaza a tashin kiyama komai a rubuce ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zama tun salar asuba yake ba sahabbai labari abin da za a yi har tashin kiyama za a yi kaza da sarakuna wani da suna wani da alama wani da gari cikin akan membari tun da asuba iyaye bai sabka ba har azhar da yi ya sabu aka yi azhar ya koma kan membari kun yi maka labari za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza tun azhar har asar ta yi ya sabu koyi da asar koma ya koma ba na asar ya koma kun ba na asar an magarba tun da za yi zaba take cewa wannan abun wani abun cewa kurin hediyar kare haka tana ai abin muni guda kai ma ta wani abun ya manga ya mutu wani abun da bai ba mu labarin shi ko saki kaza za a yi mai kaza ido kaza ciki shi kaza gurgu ne mai kawa ne mai ido ɗaya ne ma mene ne duka shi wani hadda suna da labarin kusurin labarin na wesco har suna ba hadda suna da alama da komi da tabo kaza da abin da ya yi cikin wannan shekara na nawa nan bai na masa labari zai zo muku wasu wannan kusa ne ba bin ayyar alƙarni da sunan shi uban shi da ƙabilan shi da halin da yake ma'uwa shi na duba sabon labari kuma kare ga shi zo to duka an haka labari har tashi kiyama har dujjal da zai zo a bai ban labarin shi ta yadda ta wai allah ya programma komi kuma ya san da komi me allah ce da jizai da zina amamin ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم نعم الله والذين سعوا في ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يا هكا don ya shirya kiyama za a ƙayar rayuwa ta duniya kuma a tada kiyama don ya saƙawa masu imani da aiki na ƙwarai kenan wata rahama ce ta Allah ga bayan shi ya shirya wata rana ta sakamako wanda zai sakamako ga bayan shi na ƙwarai masu mai da'a Allah ce ula'ika lahum maghfiratun wa rizqun karim waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari Allah ce suna da gafara ta musamman daga Allah don mutum bai rabuwa da nahi da kurakurai sai ga mace yan aljanna ne amma kuma da samun gafara ta Allah kenan mutum adam bai rabuwa da kurakurai to wannan kurakuran da kake da su Allah sai gafarta masu me yasa ake awo ai ana awo ne nan zini nan lada da lada ya rinjayi zini a can akwai zini ko wanda kuma an ba rahama ta Allah ba tu ila alƙawarin Allah Allah bayan mu bayan shi ne ya san da raunin mu ga zini nan a cikin aikinka ga shi a cikin mizaninka amma lada rinjaya sai a nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa ka aljanna ya gafarta ma wancan kurakura dangi ne ko an ba gawata maka ba ba ya maka yan wuta ba ka ramata da su yan wuta an yi awo ga zini wani ga lada zini yana ji aka shuta to amma rahama ta Allah ga bayi su yan wuta ko da ka shiga kubai ko ba gawata maka ba wannan wannan lada naka faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara mun ya'mal mithqala dharratin sharran yara in mai ka gani wannan ladan nasu budin su za a zaba tun ba su shirkar Allah ba wannan ladan koyaushe ne ko da kaɗan ne Allah sai ya mulki gan aljanna to amma su ba a ta ƴan aljanna tun da an yi awo ladarin jaya a ce wata kana cikin daɗi ta ana bin gabashin zini shi ne magana ba yanka ba to shi da Allah kula ka magana ka kula ka an ka magana aljanna sai ka an ka gafara ko Allah ya ya tsallake ne kawai ka kwaron su in ba tsallake ba akwai bashi akwai bashi da ya ta giri sai kula ka magana aljanna sai ka ce Allah gafarta musu ya yahe musu dan akwai da yake tare da shi rahaman Allah gaba shi kenan kenan Allah ya ka dan ya saka wa masu imani da aiki na gari yace wannan su ne suke da gafara ta Allah kuma da arziki a cikin karamci shine abincin aljanna ko ni'mar aljanna amma wanda zai sa'awa fi ayatin nan والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
na'am Allah ce wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizin ulaika lahum azabun min rijzin alim amma wa'inda suka yi ta fama nan gajiyar da manzannin Allah kuma su wazi nan masu rigima da gaskiya akwai su kullum ba sa so a gane ta kowace hanya da suna ƙi mazanin Allah an ma ba mazanin bane ba ta kowace hanya da suna ƙi masu waɗanda gaskiya ka a gane a zama cikin duhu ka a gane kuma kai mai nema a gane da kai suke aiki shi masu garma ba suke fama suke aiki mu'ajizi ta maka an maka maka maka maka maka gaji ka fasa ma ka haɗi an zage ka ko ka haɗi an ba ka shi ko an kore ka haɗi ka kai ka fasa wasu masu ba da yamma kenan muhammadu su sa mana su gajiyar da kai su gajiyar da manzan Allah mana su hada abin da suke aiki suke kai da yana sa'udi adana suna fama suna neman gajiyar da manzan Allah to duk wanda suke gajiyar da manzan Allah suna fama wajen gajiyar da manzan Allah kuma sai sun sakon Allah to su wannan ulaka lahum azabun min rijzin alim su wannan suna da azaba ta musamman mai tsananin kiyama suna da azaba mai tsananin gaske التي ولا الذين اوتوا العلم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد
التي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق Allah zai gwadawa masu imani an sha wahala an yi gwagwarmaya kiyama za ta tashi Allah zai gwada masu imani wannan abin da ka zo da shi aka yi tawama aka yi turkima da shi Allah zai gwada musu cewa ga shi gaskiya ne da sun samu ga sakamakon Allah da ya ba su su masu imani ga ne masu imani da su cika gaskiya hada ma wa'adana rahman wa sadaqal mursalun gashi na ashe abin wannan shi ne abin da Allah mai rahama ya mana alkawali kuma wasa da kalmursalun manzannin Allah sun yi gaskiya don gamunan a cikin alkawarin Allah mana kishi Allah sai gwadawa masu imani su ga haza su ta tabbatar da ashe abin da shi a duniya ka shawa yaƙi da su a sha wahala a taɓa kurmaya tabbas gaskiya ne don ga sunan cikin sakamakon da Allah masa alkawari amma alkawarin aljanna da ni maka za to ga su a cikin shi Allah zai gwada masa wannan abin da aka sabkar maka a duniya karanta musu huwal haka shine gaskiya wa yahdi ila siratal azizil hamid kuma shi wannan lidayin shine wanda yake shiryatwa zuwa ga hanya ta mabuwayi abin yabo Allah ke Qur'ani shine shiriya wanda ya bi shi ke samun sakamakon wajen Allah gobe kiyama Allah ya gwada maka haza sakamakon abin da kai na kwarai Allah sam ka wannan hanya in ce lokaci yayi Allah kai mu lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa ala khafa rajana Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa ala khafa rajana Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa ala khafa rajana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh